من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ainihin kaddarci tattaro mu cikin wannan masallaci na stm wannan rana ta ainihin asabar wadda dai ku tara ga zulqa'ada a 29 ga zulqa'ada ko kuma ɗai ga zulhijja a wanda hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda hayo muna cikin a bayani akan zakka kitabu sani ko salis na wanda ka magana akan zakka tunda na harko shina magana akan tahara na biyu shina magana kan asala na uku kan azzaka wanda mun shiga babi na hudu wanda ka magana akan zakkar bahimatul an'am ina ganin zai zama darasi na tamanin da goma sha biyar ko? tamanin da goma sha biyar wanda za mu yi karatu daidai shahi na ɗari da hamsin daidai wanda dama muna magana na akan a ƙadurul wajib abun ga kwatankwacin abin da ya wajiba cikin zakka ta dabbobi wanda mun yi magana a kan zakka ta raƙumma wanda dai nisabi shi na raƙumi biyar za a hidda abun ga burguma a burguma ɗai ko kuma babba wajen tumaki yan burguma ko kuma akuya ɗaya yayin da abin ya kai a goma shi canza a bayar da biyu yayin da ya kai sha biyar uku yayin da ya kai ashirin hudu to yayin da ya kai ashirin da biyar sai hukuncin shi canza wanda lokacin nan idan suka kai biyar a ashirin da biyar to za a ba da bintu makhadi haka har su kai a talatin da biyar haka za a bayar bintu makhad wanda yayin da ba a samu wannan ɗiyan mai naƙuda ma'ana ɗiyan mai ciki to sai a samu kuma ɗan mai shayarwa namiji ɗa namiji wanda sai da an gace zakaran a wannan shina nuna akwai bambanci wajen tsada a tsakanin raƙumi da raƙuma a raƙuma ta hi tsada bisa ga raƙumi da haka yayin da ba a samu ɗiyan mai ciki ba to ba za a ba da ɗiyar mai shayarwa ba mace muna fahimta sai dai a ba da ɗan mai shayarwa a to haka abin zai tafi a hashe kai arba'in da biyar ko a mun yi wannan magana ko ko bakin abin nan munka abun ga a bakin wannan na ko bakin wannan hukuncin na na ashirin zuwa ashirin da biyar zuwa talatin da biyar ko abin da za a bayar muriki daga ashirin da biyar zuwa talatin da biyar za a ba da ɗiyar mai ciki ko yayin da aka rasa ɗiyan mai ciki sai a ba da ɗan mai shayarwa mun fahimta yauwa wafi sittin wa talatina ila hamsin wa arba'in daga talatin da shidda to yanzu hukuncin zai canza zuwa kuma arba'in da biyar ƙarin nawa an ga samu a yawwa ƙarin goma mu fahimta goma na ka ƙaruwa abin shi na nan da sun kai goma sha ɗai to kuma magana za ta canza to yayin da sun ka kai arba'in abun ga talatin da shidda zuwa arba'in da biyar sai a ba da bintu labunin bintu labunin diyar mai shayarwa ko tawainiyar wancan ko wadda adda shekaru irin na wancan wanda yan an rasa ɗiyan mai ciki sai a bayar yayin da ashirin da biyar zuwa talatin da biyar ya an ka rasa ɗiya mai ciki sai a bayar ɗan mai shayarwa muna fahimta ɗan ba a ba da ɗiya mai shayarwa saboda akwai bambanci tsakanin ɗan mai shayarwa da da ɗiyan mai shayarwa da ɗiyan mai shayarwa shekarunsu guda amma kima ta bambanta yalla mun fahimta talatin ashirin da biyar zuwa talatin in an rasa ɗiyan mai ciki sai a ba da ɗan mai shayarwa ko yawwa mai ban nono duka hausa ta ai yawwa yanzu suna wuce talatin da biyar sun kai da shidda zuwa arba'in da biyar kuma sai a ba da mi ɗan aɗiyar mai shayarwa ko wannan shi na bambanta muna bambanci tsakanin ɗan mai shayarwa da ɗiya mai shayarwa ko yawa mace tahi abinda a bambanci ita ai gashi nan ya kawo wacce laha sanata ne wadda tana da shekara biyu kenan ina ta yi ta shiga shekara ta uku bambancinta da ɗan rakumi shi wannan lokaci bai wuce komi ba yanzu ita tana iya ta yi ciki ya an gaba da shi shi ai ba wani abu na ba amma bai lokaka bai komi amma ita a irin wannan lokaci za ta iya ta yi ciki kayan wani lokaci kuma ta zan ɗabi kun gane bambancin yawa don shi na yasa sosai ta ɗara shi a wafi sittin wa arba'ina ila sittina hiqatun a daga arba'in da shidda an wuce da biyar ko yanzu hukunci zai sake mika karuwa saman goma a guda ɗaya na in goma ta karu hayo abin bai canza ba amma ɗai na ƙaruwa to abin kuma ya canza to sai a ba da hikka wahiya ma tammalaha salasu sinina ita ta wadda ta cika shekara uku wa dakhalat fi rabi'a ta shiga ta nawa ta hudu ko sai mala ce wa sunniyat bi zalika an ce mata hiqqa li anna hasta haqqat an yatruqa fahalu sabida ta cancanci namiji shi take ta a wannan lokaci ta cancanci namiji shi take ta sai an ce mata hiqqa wakila ko kuma li'anna haqqatir rukuba ko kuma a ta cancanci hawa ana iya hawanta a ɗora mata kaya wata hamil da kuma ɗora mata kaya da haka sai aka ce mata hikka kenan a irin wannan kusan kamar rabon gado shiki muna gane ya rabon gado kowane shi na da nasibi na shi yayin da baka san nasibin wane da wane ba to ba ka iya raba gado sannan kuma akwai wanda in ya haɗu da wani lamari ya canza zai koma wuri kaza ko babu shi cikin gado akan ce akwai a hajjibul iskat akwai hajjibul intikal akwai wata hanawa wadda za ta hana maka wani kaso sai ta tura ka zuwa wani kaso kamar uba zai iya gada dukiya duka yayin da ba ɗa idan ɗa ya iso sai shi hana mai gada duka sai shi gada mi sudusi kaga hajjabul intikal wannan gusawa yi to amma yayin da dan uwa shaƙiƙi kaga zai iya gadon a nisfi na dan uwa ne ko to yayin da ɗa ya zo shi bai da gadon ko sisi kaga wanda ya samu hajjabul iskati kawai an an jewar da shi to haka shi ma abun nan haka zakka haka zakka ita ma musamman ta dabbobi daga kazana zuwa kaza daga kaza zuwa kaza musamman wajen raƙumma da shanu canji abin shi kamar wadda aka bayarwa canzawa ta kai shi awaki akwai sauƙi adadin naka canzawa amma duka akwai ya gudata kamar yadda za mu gani to da haka shina da kyawu kula musamman wajen shanu din nan da raƙumma sai ce wa fi ihida wa sittina ila hamsin ko zuwa a wa saba'ina daga sittin da ɗai zuwa abun ga ko zuwa saba'in jaza'a za a ba da jaza'a da an samu 61 zuwa 70 jaza'a za a badawa wahiya matan malaha arba'u sinin wadda ta kai shekara hudu wadda khalat fil khamisa ta shiga ta biyar wasu miyat bi zalika an ce mata جزع لأنها جزعت مقدم أقلانها أي أسقطت سبيد تا زبدة أقول انت نقبا haƙorinta na gaba sun zubi da haka sai an ce mata jaza'a ta yi hira ko wadda ta yi hira to kaga abin canza shi kai yayin da a shanu sun ka kai a raƙumma sai sun ka kai arba'in da shidda to kaga in ka kawo bintu makhadin zakar ba ta yi ba muna fahimta arba'in da shidda na shanu me ya kamata a bada eh na, na raƙumma me ya kamata a bada arba'in da shidda ni za a bayar eh bintu labunin ko to sai ka kawo bintu makhadin kaga zakar ba ta yi ba sai ka kawo ɗiyan mai ciki tunan zakka ba ta yi ba haka yayin da sun ga kai sittin wanda ya kamata a ba da hikka sai ka kawo bintu labunin bai yi ba ina fata an fahimta to ashe da haka sai an bi abin dalla-dalla an gane wa fi sittin wa saba'ina ila tis'ina daga a saba'in da shidda zuwa tis'in tamanin da goma ko su ko za a ba da binta lagunin ɗiya biyu na masu ciki a'a binta akwai tasniya akwai alfu tasniya a binta labunin ɗiyan masu shayarwa ɗiyan mai shayarwa tunda ai can an ka ce daga ya ce daga talatin da shidda har zuwa arba'in da biyar miza a badawa a wahida ko ɗaya to yanzu sai an ga ce kuma tis'in sai a bada ɗa biyu ai haka na ko ya zo daidai ai yawwa sai ce wa fi ihda wa tis'ina ila mi'atin wa ishirina hiqatani daga tis'in da ɗai zuwa ɗari da ashirin sai a ba da hikka ɗai muna gane kamar yadda daga arba'in da shidda zuwa sittin ya aka bada hikka guda ko to yanzu sai an ka samu daga tis'in da ɗai zuwa ɗari da ashirin sai a bada mi ya yi nawa nawa sittin sittin shi za mu kula da shi yawwa fa'iza zadat ala mi'atin wa ishirina in ta yi sama ɗari da ashirin sama ga ɗari da ashirin to fafi kulli arba'ina bintu labunin sai a kasa duk arba'in sai a ba da ɗiyan mai shayarwa ɗari sun kai ɗari dubuna muna gane ɗa dubu na to yanzu arba'in arba'in za a ta yi e ko hamsin hamsin gashe ce wa fi kulle hamsina hiƙatun ko cikin kuma hamsin sai a bada hiƙa to kaga ko dai a lisawa hamsin hamsin a ta hidda ko dai a ta arba'in arba'in a bada bintu labunin to kaga na abun ya zama mai sauki ko ba in sun kai yawa abin ya yi saukaka ka san abin da amma in suna karuwa to dole sai ka kiyaye mu ya kamata in ba kana abin yau da gobe wanda sai ka ɗauko littafi dan yau da gobe ka sa mutum ya saba da abu in baka abu ko ka karanta to wata sai ka dibo littafi sai an tambaye ka cikin arba'in nawa na to to hikkata ko ko bintu labun bari dai a diba a gani amma in ka saba kawai ba wani dibi malace wali zalika li hadisi anasin fi kitabi sadaqa wannan dan ku hadisin anas cikin kitabu sadaqa littahin zakka wa fi yace fi arba'in wa ishirina min al-ibli cikin ashirin da hudu na raƙumma fama duna ha da abin da bai kai ashirin da hudu ba to minal ganami daga dabbobi na daga ganam za a hidda zakka mun fahimta raƙumi ashirin da hudu da abin da ya yi ƙasa daga ashirin da hudu to zakkar daga ganam na min kulle hamsin shatu cikin dukkan biyar sai a hidda ya akuya ko tumkiya ko fa'iza balagat hamsa wa ishirina idan ta kai ashirin da biyar ila hamsi wa salasin ko zuwa a talatin da biyar fafiha bintu makhadin unsa to cikin waɗannan talatin da biyar za a ba da ɗiyar mai ciki maki mun fahimta alhadis wa haza jadwalun yubayyinu kaifiyati zaka fil ibli yace ga jadawali nan zai bayyana kaifiya ta zakka wajen raƙumma ya kawo al'adadu ya kawo almikidar ko al'adadu sai ya kawo min ila min ibtida'iyya ila niha'iyya ko min ila da an ce min na abun ka farawa ila kuma nan ya ƙari don haka wasu abubuwa na hukunci yayin da an ka ce ila kaza to sai malamai suka ce sai su ce shin daga nan ko hada bakin nan na ko za a sa wani abu ko da Allah ce fagsulu abun ga ko ya yi wallazina amanu idza qumtum ila salati fagsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi da an ce ila al-marafiqi to daidai mirfakin ko hadda shi gwiwa hannun wai daidai da gwiwa hannun ko hadda gwiwa hannun tunda ila an ka ce to da haka ila intihaiya ta da haka wasu in sun ka kawo ila to in suna son abun nan shi shiga sai sun ce da makaratun abun nan ulumut tafsir da ya kawo daga mujadala sai ce ila taharimi wa hiya sai ce dakhila zuwa taharim amma za a sata ciki to shi na ila min din nan daga ila ce daga biyar ko zuwa tara ni za a bayar shat akuya guda sai ce daga goma zuwa sha hudu shatani a akuya ko kaga su laraba inda suke da hutawa akwai magana da su sai su huta mu sai mun wahala yanzu dole in ka ce shatun dole sai ka ce akuya da tumkiya ko su an wuce wurin tunda nan za a iya bada akuya za a iya bada tumkiya to dole sai ka ce duka da akuya da tumkiya to abu guda na ga mai gana ka ce a bada karamar dabba to an ce karamar dabba kuma a hausar bahaushe akwai tumkiya akwai akuya sai sha biyar zuwa sha tara ko sai a bada salasu shiyahin sai a bada ƙananan dabbobi uku yanzu daga ashirin zuwa ashirin da hudu arba'u shiyahin sai a bada ƙananan dabbobi wayanda sun ka isa amma yan ce kananan dabbobi su ma akwai wayanda sun ka isa ka ba kowace dan karamin abu na ba kan lalubo ka ba da a'a dole in tumkiya ta sai ta shekara in bangaren tumaki na in bangaren awaki na sai ya wuce shekara zai shiga ta biyu eh eh kamar layyana tunda ita ma tunkiya ko bata kai dai in ta wuce dai watannin nan tara mina na mina na za ta yi ko amma akuya dole sai ta shekara a to daga 25 zuwa 35 ko an wuce kananan dabbobi sai a ba da bintu mahadin kamar yadda mun gane nan jadawali kawai yayi haka daga 36 zuwa 45 sai a ba da bintu labunin a ɗiyar mai shayarwa daga 46 zuwa 60 sai a ba da hikka wadda ta yi shekara uku ta shiga abin ga ko ta hudu abin nan sai saba'in da shidda ko zuwa tis'in sai a ba da binta labunin ɗiya biyu na mai shayarwa a jaza'a ko e daga 61 zuwa 70 a ba da jaza'a ita ta mai shekara uku ko biyu ta shiga ta abin nan ko wadda ta dai yi hira ta yi biyu ta shiga ta uku sai a ba a abin nan sai saba'in da shidda ko zuwa tisin sai a ba da binta laguni ɗiyan mai shayarwa biyu wayanda su ba su kai ko shekarun hikka ba jaza'a ko tunda su biyu na can da baya suke tunda su biyu an gace wanda da gare su sai hikka sai mi yanzu don suna hukuncin ya komo biyu na sai an ka maimaita su eh ita ɗiyan mai sharuwa wadda ita ko ɗiyan mai ciki an aihe ta uwarta tana da ciki shina sai 99 zuwa 120 su kuma sai a ba da hikatani ko hikatani sai a ba da hikkabi wanda ta isa barbara ko ta isa a ainihin abun ga raƙumi shi take ta to daga nan kaga sai ba mu wancan hukunci na arba'in da kuma hamsin ko arba'in mi a a'a sai kun diba a mun yi manan ba mun yi shi ba eh kama in sun kai yawa ai cikin arba'in akwai abin da za a hidda koko cikin hamsin go to suna mi za a hidda cikin arba'in mi za a hidda cikin hamsin tambayar da ni kenan eh aha a da haka nika son mu tattauna bintu labuni yawwa cikin hamsin yawwa to kun ga sai a riki kenan cikin arba'in shanu na gare ne an kayo maka tambaya matsayin ga na almajiri dawana shanu gace ɗari biyu sai ka ce mai to ga hukuncin ko ko dai cikin ka yi arba'in arba'in ka hidda ɗiya mai sharuwa ko ka yi hamsin hamsin ka hidda hika to kawai hukuncin kenan tunda wata ran kana ganin abun kamar banza na sai an tallabo ka sai ka ji akwai matsala fa ma za da ala sai ce abin da ya karo ala mi'a wa ishirina ko falwajibu gashi nan fi kulle arba'ina bintu labunin wa fi kulle hamsina hikka haka za a yi to sai na biyar ce qadrul wajibu fil bakri ko abinda an wajibi cikin shanu shi ma akwai ɗaura kai awaki ɗaya da sauki shi bai da wuya yajibu fi salasina bakaratin ya wajiba cikin saniya talatin ila tis'in wa salasina har zuwa su kai talatin da mi tara kaga su a su ma nawa an kai ƙari kaga na an ƙara tara yawwa to sai a bada tabi'un mai biya wa huwa matan malahu sanatun wanda ya shekara guda wanda shi na biye da uwatai bai ce ma mai shan nono ba ko mara shan nono ko mi a'a wanda har yanzu dai akwai alaka tsakani ne da uwatai kusan mai shan nono na ko ba daɗe da yayi shi ba wasu miya bi zalika an ambace shi da tabi'un li'annahu yatba'u ummahu saboda shi na bin ma'aihiyatai wa fi arba'ina ila tis'in wa khamsina daga arba'in ila tis'in zuwa tara wa hamsina da hamsin nawa kenan sittin ba ɗai ko to sai a bada musinnatun musinna za a badawa wahiya matan malaha sanatani wadda ta cika shekara biyu ta ɗara mu shekara biyu ita za a bayar daga arba'in zuwa zuwa yaushe zuwa hamsin da tara tunda ai nan ta canza can sai a ce ɗai ɗaya aka ƙarawa yan ce arba'in an ga ce talatin da biyar sai a ce daga talatin da shidda sai a koma can kuma a ƙara ɗai to nan ragewa ka sai a rage ɗai sai a cika ko daga talatin zuwa nawa talatin da tara daga arba'in zuwa nawa hamsin da tara yawwa sai a bada a musinna ita ta da shekara biyu wa sunniyat bi zalika an ambace ta wannan li'annaha domin ita tala'at laha afnanun saboda haƙori sun hito mata wa fi sittina daga sittin ila tis'in wa sittina har a kai sittin da tara ko daga sittin zuwa sittin da tara sai a ba da tabi'ani masu biyar ɗabi waɗanda ka biyar uwayensu abin ba canza yi ba tun da dama nawa na talatin ya aka bayarwa a yawwa to sai an ga ce sittin a ba da ɗabi hukunci ya canza shi din na sun mafi kulli salasina tabi'un da an kai sittin yanzu sai a dawo ko na talatin sai a yi mi a ba da wannan wafi kulli arba'ina musinna cikin dukkan arba'in sai a bada mi musinna wannan mai shekara biyu din wa haka za mahama balagat to haka al'amarin zai ta duk da shanun sun ka kai eh haka za a tafi talatin mi mai biya uwa ta arba'in musinna to haka za shi mai shanu shi ko shi kasa su talatin talatin shi hidda wa'yanga ko shi kasa arba'in arba'in shi da wa'ancan ta rige ta shi wa zalika li hadisi mu'adhin wannan dan yanzu misali yanzu sai an ga kasa a abun ga ya ga cewa talatin talatin su uku nawa 90 to sai an ga ai saniya ɗari na ba ɗai ko kuma saniya ɗari na kaka za a yi ɗari ba su da wuya eh kaga ba su da wuya su zakka kenan talatin talatin sai a hidda musu mi tabi'un ko arba'in wacin sai a hidda musu mi musulna an ƙare to yanzu babu guda ɗari ba ɗai ya za a yi musu eh to su tara ku ina tara kaka za a yi da su a'a tambaya an kai tambaya ta ai wannan an ka ce su ba su kai zakka ba ko to ai ba tambaya ta za a yi ba ne eh ta aka a'a sun kai ko ko ba su kai ba amma an ka dawo mini kuma so aka in bada amsa ni ko amsa abban so in bada to kenan wannan kawai ba su kai zakka ba kenan sai a dawo yanzu sai a bar waccan sai a dawo ga waɗanda uku ko damar sun kai ɗarin uku na to haka ma cikin tisɗin kuma uku na sai dai akwai bambancin shekaru waɗancan tara kyale su ta ban kaura su cika tuna daman tara an nuna mana tara ba su da ba su da zakka ko to ba sai an duk inda wannan za ta buga haka na za a yi وذلك لحديث معاذ رضي الله عنه وفيه فأمرني أن آخذه yace manzo Allah ya umarni ni in karba min albaqar daga cikin shanu min kulli salasina tabi'an wa min kulli arba'ina musinnatan wannan kaga yayo bayani ne shine aka ce a fiqh abinda aka ce malita in fiqh haka na domin sai malami ya gama nashi bayani sai shi kawo hadisi fikihu kenan amma in ba bayanin malami sai a ce littafin hadisi to ashe kaga wai fikihu mina na kaga hadisi na aka yin bayani kahin ko a kawo maka shi ko ga aka da wani in ya ga dama ba sai ya kawo hadisin ba wanga bayani kawai zai shi wucewa kai ba sai ya kawo wanga hadisi ba a zai ce kaza kaza kaza kaza na wanga wanga abu ɗaya zai raba muna zancen hadisi shi istidlal da hadisi babu kaga ya zan fiqh ko to Allah shi muna gamdakatar ina gana ai mun samu sai dai jadawali ko wa hadha jadwal yubayyinu kayfiyat kayfiyat az-zakati fil baqr gahinan min ila ko sai ce daga dai talatin zuwa talatin da tara dai a bada tabi'un arba'in zuwa hamsin da tara a bada musinna daga sittin zuwa sittin da tara a bada tabi'ani ko sannan daga saba'in zuwa tamanin da tara a bada na ya kawo tabi'un wa musinna ko ya bada abun ga mai biya da mai abun da mai sharawa kenan dan ya ya dama muna lisahi a yayi tun da saba'in arba'in da talatin ko arba'in da talatin suna kenan tara sai su koma ina tara shira za su yi e ka ganin sai hiddo nan ya hiddo abu amma ai can wurin karatun bai hiddo shi fa to shi na sai ce fa ma za da abin da ya karu fa fi kulli salasina tabi'un wa fi kulli arba'ina musinna ka ga rashin karatu na abubuwan ba su da wuya amma ga ki zuwa makaranta sai ka kasa gane komi abinda bai kai bai kawo ma ana ja maka rai yanzu na in kana zakkuwa makaranta dala sai ka kire wani shidda maka zakka kai na za kawo wara ka san abin da za a yi amma in baka zaka makaranta sai sai malai ce maka har gobe shi shi na cikin wani aiki yanzu bai da daman ma wannan to haka ya kamata ya matun da baka yi karatu ba sai ma ka dan wahala ko abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada kuskure Allah shi gafarta mana